من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna sha ɗaya ga watan juma'a sani a hijira nabi sallallahu alaihi wasallama biyar muna kuma biyar a watan sha biyu shekara ta uku. Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel a ci gaba da karatu a littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma na babban malami a Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullahi ibn Baz muna karatu a cikin darasi na hudu na littafin darasin karatun mu kuma ina ga mun kai na kusan 10 sha biyu a yau a cikin karatun da darasi na hudu na littafin mun yi magana ne akan aka samu tauhid wa aka samu shirk aka samu tauhid su muka tattauna wancan satin gabaki ɗayansu tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifati yau kuma sai aka samu shirk ka saka san shirka kai tsaye malam yace wa aka samu shirki salasatun ka saka shan shirka ita ma gida uku ce shirkun akbar wa shirkun asghar wa shirkun khafi malam yace akwai shirkun akbar babbar shirka ita ce shirka da take daidai da kafirci ko fitar da mutum daga musulunci wa shirkun asgar sai kuma yar karamar shirka wacce aka ce ita ce take jagorancin manya-manyan zunubai wa shirkun khafi sai kuma ɓoyayyen shirka wadda ba a iya gane ta har sai idan Allah yawa mutum gam da katar malace fa shirkul akbar ita babbar shirka yujibu hubutal amali babban shirka malam yace yujibu hubutal amali yana wajabta rushewar ayyuka ita shirka babba wacce take daidai da kafirci ɗaya daga cikin siffofinta shine duk aikin da aka aikata kafinta da bayanta matsawar tana nan aiki ya rushe ita ita ce aikinta in dai tana nan to abin da aka yi a bayanta da lokacinta da gabanta duk yana nan a rushe har sai idan ba ta nan ne to za a fara wani lissafi amma matsawar tana nan baya da gaba da lokacin da tana rushe shi yujibu hubutal amal wal khulud fin nari tana tabbatar da mutum a wutar jahannama liman mata alaihi ga wanda ya mutu yana irin wannan shirka din da aka ita wannan shirkar tana da kyau mutum ya fahimce ta domin ya kaurace mata babban hadarin ta hinde ba za ta bar shi da wani kyakkyawan aiki ko kaya ɗaya zuwa wajen Allah madaukakin sarki da shi ba sannan kuma tunda bai da kyakkyawan aiki sai munana wannan za ta tabbatar mashi zama a cikin wuta Allah ya tsare mu wal khulud fi nari liman mata alaihi matsawar mutun ya mutu yana kan wannan aikin kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun Allah ce da a ce za su yi shirka la habita anhum to da ya rushe a gare su ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aikatawa wannan suratul an'ami Allah madaukakin sarki ya jira wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabawa kusan goma sha wani abu haka Allah ya jero su to da ya gama jera su duka sun samu wannan martaba da kima akan sun tsare tauhidi da haƙoƙin Allah sai ce to duk kimar su da matsayin su da martabar su da a ce za su yi ma Allah shirka kwaya ɗaya la habitu anhum ma kanu amalu abinda duk suka kasance suna aikatawa da Allah ya ruse mushi su ba za su same shi ba ma kanu ya'maluna ya'malun ala sigatil mudari wannan abinda suka yi a baya da wanda za su ci gaba da yi din Allah madaukakin sarki da ya rushe shi wannan kuma a matsayin annabawa to idan annabawa za a musu wannan barazanar ko a bada tsoro a kansu to duk wani wanda bai kai annabi ba bai da wata daraja da Allah maɗaukakin sarki zai saurara mashi akan al'amarin shirka. Aya ta biyu da take tabbatar da Allah yana rusar da aiki kuma ya tabbatar da mutum a mata sai ce ma kana lil mushrikina an yi amuru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khaliduna yace ma kana lil mushrikina ai baya dacewa ga mushrikai magana miki akan shirka ko sai ce to ma kana lil mushrikina baya dacewa ga mushrikai an yi amuru masajidallahi su raya masallatan Allah madaukakin sarki wannan yana magana akan masallacin harami mai alfarma alfarmar masallacin galibi tana hannun larabawa tun kafin zuwan musulunci gida kaza su suke kula da kaza gida kaza su suke kula da kaza gida kaza su suke kula da kaza wannan tun daga annabi ibrahim alaihi salam har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya su ne masu tayar da mahajjata su ne masu kula da ruwan zanzam su ne masu kula da sake rigar ka'aba su ne masu shara su ne masu kaza wannan ita ce imaratul masajid reno da kula da masallaci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda musulunci ya samu zama an ci garin Makka da yaki musulunci ya tabbata sai Allah ya doka ya ce ma kana lil mushrikina an yi amuru masajidallahi baya dacewa mushrikai ya zamanto su ne masu raye masallatayyar Allah shahidina ala anfusihim bil kufri suna masu shaida makawunan su akan karan kansu da kafirci kenan duk mai shirka kafiri ne to mushrikan da suka yadda su mushrikai ne kafirai ne Allah ya ce baya dacewa su raye masallatan shi da wannan malamai suke ganin cewa to duk mutumin da yayi shirka shirka sa daidai take da kafirci kafircin sa daidai yake da rushe masa aiki rusa aiki tabbata wani a cikin dan wutar jahannama inda an mutu akan haka shahidina ala anfusihim bil kufri sai Allah ya ce ulaik wadancan mushrikan masu tabbacin kafirci a ransu habiqat a'maluhum an rusa ayyukansu da abin da suka yi na raya masallacin ciyarwa sadaka duk abin da za su yi Allah madaukakin sarki yace an rushe shi wa fi narihum khaliduna a cikin wuta kuma Allah ce tabbatattu ne ana samun arna a samu mushrikai katada su suna da tausayi suna da jin kai suna da ciyar da dukiya idan sun ga wani a cikin halin kunci suna tashin hankali duk abin da yake da bukata na agaji da taimako suna bayarwa to amma wannan iya amfanin da zai musu a nan duniya ne za a kalle su a matsayin mutanen kirki watakila alkawarin Allah idan sun ciyar Allah ya maida musu ya lullunka musu watakila a gansu da matsatsaba watakila Allah ya buɗa musu kasuwa ya ƙara musu arziki wannan shine abin da za su samu da kuma za su musulunta sai Allah ya dawo da waɗancan ayyukan na alkhairin a gare su amma matsawar sun mutu to waɗannan babu abin da za su samu yace ulaika habitat a'maluhum waɗannan sune aka rusa ayyukansu wa fil nari a wutar jahannama zaka dauke ni ce ka bari kuma ka mai da ka sauke ka jiki kuma ulaika habitat a'maluhum wadannan sune aka rusa ayyukansu wa fin nari hum khaliduna a wuta kuma su wadannan masu dabbata ne a cikin ta Allah tsare mu wannan tana cikin suratu tauba aya ta 18 ita dai babbar shirka malam yace wa anna man mata alaihi duk wanda ya mutu yana wannan shirkar babba falan yi gufara lahu Allah maɗaukakin sarki ba zai yafe mashi ba in dai mutum ya mutu yana ma Allah babbar shirka ba wata addu'a ba wata kamun ƙafa ba wani aiki da za a masa ba wani gine-gine ko yanke-yanke ba abin da za a aikata Allah yafe mashi in dai mutum ya mutu a kan shi malam zai ba misalansu a ƙarshe wa'annan man mata alaihi falan yi gufara lahu ba za a yafe mashi ba wal jannatu alaihi haramun aljannar Allah haramun ce a gare shi kama qala Allah azza wa jal kama yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki baya yafewa baya afwa an yushraka bihi ayi shirka da shi in dai an yi shirka an hada Allah da wani wannan shine laifin da Allah bai afwa akan shi komai yana kau da kai komai yana afuwa in ya ga dama ya yafe in ya ga dama yayi azaba amma inda imani watan wata rana ana shiga aljanna amma hirka babu ran da Allah yake waye ta har abadan abada Allah bai yafe ta ya zace wal jannatu alaihi haramun muna fassara wannan ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yafewa ai tarayya da shi wa yaghfiru ma duna zalik amma yana yafi abinda bai kai hakan ba duk abinda bai kai matsayin shirka ba in dai laifi ne to Allah yana yafi amma ga wace liman ya sha'u ga wanda shi din Allah ya so da haka babu wani laifi da mutum zai aikata a duniya wanda Allah bai yafi wannan aiki wannan ko da tuba ko ba tuba mutum ya mutu yana zina in dai ba halatta zinar yayi ba akwai yiwuwar Allah ya kama shi akwai yiwuwar Allah ya yafe mashi mutum ya mutu barawo mutum ya mutu mai neman maza mutum ya mutu mai ha'inci mayaudari waɗannan duka laifuffukan Allah maɗaukakin sarki idan ya ga dama yana yafewa in ma da haƙƙin wani Allah yakan biya wancan ɗin haƙƙin shi idan ya yi nufin yafe maka ɗin amma idan shirka ta zo Allah baya yafewa in kuma babban zunubi ne mutum ya tuba zuwa ga Allah matsabar ba gargarar mutuwa yake ba ba rana ce ta fito ta yamma ba to idan ya tuba da yakinin Allah madaukakin sarki ya fi mashi ba wani zunubi da mutum zai inda ya tuba zuwa ga Allah da kyakkyawan niyya kuma ya tabbatar wannan laifin yayi to Allah madaukakin sarki yana yafe masa illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim waɗanda suka tuba suka yi aiki nagari suka bayyana tubansu idan gunda yake da bukatar tuba ne idan gunda yake da bukatar bayani ne suka yi bayani Allah ce waɗannan ina tuba a gare su in dai mutum ya tuba garanti ne an yafe mashi in baka tuba ba wannan shine kake tsakanin an yafe ko ba a yafe ba matsawar ba shirka bace ba mun fahimta abubuwa guda uku kenan ko ita shirka kwata kwata ba a yafewa ko da magadanka da abokanka da ƴan uwanka za su yi kama addu'o'i da roƙon Allah da saukar ƙur'ani inda ya ka mutu to matsala ta riga ta ƙari akwai mutane da mutu ake musu gata a yi ta addu'a a yi ta sadaka a yi ta gina masallatai a yi ta rijiya da sunansu waɗannan ko su ne suka yi rushewa ake barantana wani a bayansu ita shirka kwata-kwata an wuce lissafinta wanda ya yi babban laifi ya tuba zuwa ga Allah matsawar ya tuba an yafa wannan laifin nashi idan ya hada da barna a cikin al'umma al'umma ta san mabarnaci ne abu guda biyu ne bayan ya tuba ya gyara ayyukansa ya gaya wa mutane kuma mutane su sani wannan laifin ya daina yin shi a san shi ga ulsa surgumin barawo wannan babu laifi ya gaya wa mutane wanda suka sani da sunan barawo na daina ko kuma wani abu ne ka zo da shi ka batar da mutane ka jirkitar da su daga kan addini to idan ka tuba ka kyautata ayyukanka kuma da buƙatar ka dawo ka gaya mutane ni ɗin da na gaya muku abu kaza daidai ne yanzu ina gaya muku wannan abin ba daidai ba ne na tuba ni ma na gyara tsakanin da Allah ku tuba ko da nace muku kazan ba daidai ba ne yanzu ka dawo ka gaya mutane shi ɗin daidai ne wannan shi ne sharɗin tuba ko dai ɓarnarka al'umma ta sani to ya kamata ta san tubanka ko barnarka akwai wanda suka bata a dalilinta to wajibi ne sai kawo mutane wani barnar ba za ka tuba kai ba akwai wanda za ka tada suna da tasiri a cikin al'umma duk abin da suka faɗa ana aiki da shi so mutane da suka yi amfani da kalmominsu kuma suka bata shi kuma tsakaninsa da Allah ya tuba ya ce Allah na tuba amma ga mutum ɗari suna kan barnar da ya bar su a kan shi anya Allah in ya karɓi tubansa su kuma wani ɗarin aka ƙona su shi in aka ce ya yi adalci zai yarda bai adalci ba to wajibi ne ya dawo ya gaya wa abokan birmin shi na baya lalle zunubin wannan na daina na tubar ma Allah na gane kaza gaskiya ne a dalili kaza wannan Allah madaukakin sarki zai yafe mashi wannan sune rukuni na biyu rukuni na uku wanda ba shirka bane amma mai sako ne ya mutu akan imani wannan shine bainal khawfi war raja'i ko dai Allah ya mai azabar kuskuren da yayi ko Allah madaukakin sarki ya yafe mashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akwai mutanen da Allah zai tuhume su a ranar gobe alkiyama idan aka dinga fito da bahun barna akwai kaza akwai kaza akwai kaza mutum da kansa zai ji ya sari in aka je wani guri in ya juya ya kalli ayyukansa na kwarai sai ya ce Allah ba ya an fiddo sauran ba tunda iya wannan kadai ya iya yi bala'i ce Allah ba ya an fiddo sauran ba kawai na hakura ya ce da lokacin da kake aikata wannan akwai wanda ya san kana aikatawa ce a'a akwai masu koyoyin ayyuka hai dare yayi dare suke tsulatse su so abinda suka yi ta yi Allah ya rufe su ba a gansu ba a ranar gobe alkiyama ma za a yi musu haka akwai kaza akwai kaza akwai kaza eh Allah na sani akwai wanda ya gani ba wanda ya gani ya kake tsammani yace Allah na san nayi sai ce to yadda na rufe ka a duniya ba a gani ba yanzu ma a lahira ba wanda zai san kai da gani sai kai saboda ka an rufe ka tafi gidan aljanna wani yana faduwa karkashin wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha'u amma wannan ba ta baka garanti ka ce kana cikin liman yasha'u din karka mutu kana laifi ka ce ai Allah ya ce wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha'u to ina taka yasha'un take kai dai ba a gaya maka ba kana cikin su ba a rubuta ba ba a aji alama ba ba jarabawa wata aka aka ce wanda ya ci 60 kuma ka ci 60 babu ita da haka wannan liman yasha'un kada mutun ya rubuta kansa da shi iya abin da zai ya tuba tun yana da damar tuba wannan dai shirka abubuwa uku muka samu tana rusa ayyuka na baya da na gaba masu shirka kafirai ne wanda ya mutu akan shirka Allah madaukakin sarki baya yafe mashi kuma ana tabbatar da shi a wutar jahannama qala subhana Allah ce mai tsarki da buwa yana cewa innahu man yushrik billahi lalle kan duk wanda ya shirka ga Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya riga ya haramta aljanna a gare shi wa ma'awahun nar makomashi inda za a tattare shi annar ita ce wutar jahannama wa malin walimina min ansar lalle azzalimai ba su da mataimaka da haka din mai shirka sunansa azzalimi inna shirka la zulmun azim din mai shirka kafiri ne da haka suna uku yake dauka yana daukan sunan mushriki yana daukan sunan kafiri yana daukan sunan mai azzalimi daidai da ayoyin da muka karanta ma kana lil mushrikin an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufri nan kuma wa ma'awahun nar wa ma lil zalimin min ansar da haka mushrikai kafirai azzalimai kai kanka a hada maka waɗannan sunan kuma kake tsammanin zaka tsira a gaban ubangiji akwai abubuwa na yin sakaci a cikin su to wannan da ita ce mala ya fara muna da barazana da tsoratarwa akan babbar shirka menene misalan ita wannan babbar shirka wadda idan mutum ya mutu akan ta Allah ba zai taba yafe mashi ba mala ce wa min anwa'ihi du'aul amwat roƙon matattu in dai mutum ya mutu ka roƙe shi biyan bukata to wannan shirka ce wannan da yake da garari kenan mu tsaya mu fike ta ko a ba mu misali na masu roƙon ɗan fodiyo shehu usman ɗan fodiyo bisa kyakkyawan zaton da miki Allah ba a tsarkake masa wani amma bisa kyakkyawan zaton da muke masa mujahidi ne da ya jaddada musulunci ya yada musulunci ya kai shi inda ba a kai shi ba inda barna ta same shi ya gyara kyakkyawan zato mutumin kwarai ne a wajen Allah madaukakin sarki amma kwaransa da nagartarsa bata halata ba kuma a roke shi yanzu a wajen ubangiji yake muna fatan insha Allah yana cin sakamakon alkhairin abin da ya aikata to amma kuma hakan ya baka dama kai kuma ka roki Usman dan podiyo hakan bai baka dama ba duk lokacin da ka roki Shehu Usman dan Fodiyo to Allah kai kuma kun kulla fada da shi kuma ka jaza wa dan Fodiyo bala'in da bai gaza wa kansa ba kaida ce shine duk wanda aka yi shirka da shi to sai an tambaye da saninka ko ba saninka kana sane ko ba ka sane in kana sane to akwai guntun bala'i in ba ka sane ka uya yasa annabi Isa alaihi salam Allah ya bada labari a ranar gobe alkiyama sai Allah ya tsaye da shi a an ta ƙulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ne kace da kai da babarka alloli ne a bayan Allah kaga bayanin aka yi shirkar bayanan yau ake masa kirsimati ko kowa wani kirsimati bayanan ake masa kirsimati bayanan ake bauta masa bayanan aka ce Allah ne bayanan aka ce mai ceto ne bayanan aka ce ya kankare zunuba yana kankarewa amma sai Allah ya zo tambaye kai ne ka ga kiristoci su yi abin da suke a an ta kulta din nasu takhiruni wa umma ilahaini min dunillah sai ce qala subhanak sarki ya tabbatar maka ma kana li an aqula ma laysa li bihaq baya dace min in faɗi abin da ba ni da haƙƙi akan shi ni ban cancanta da bauta ba ban isa in zaman Allah ba dan haka ban isa in cewa mutane su bauta mun ba kuma ya ga wa Allah in kuntu qultuhu faqad alimta Allah da na faɗa ka riga ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi Allah duk abin da na faɗa ka san shi amma kai abin da ka tsara Allah ban san shi ba innaka anta allamul ghuyub ba wani abu da ya boyi gare ka ko menene Allah kana da cikakken sani akan shi kuma duk inda abu ya kai ga buya Allah ka san shi ma qultu lahum illa ma arafnatani bihi ana ibudullaha rabbi wa rabbukum ba abinda nace face ku bauta ma Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku sai ya faɗi wannan sannan Allah ce to koma gefe ko kuma ku zo waye ce muku ku yi din ranan kaga ake irtika kenan to kaga idan an wa annabi isa a bayan shi duk waɗanda suka kira shehu ɗan fodiyo kamar suna jaza masa wani bala'i ne a gaban Allah in yabo zai tambaye shi kai ne kace mutane su je kabarinka su nemi haihuwa kai ne kace mutane su je kabarinka su nemi arziki kai ne kace mutane su je kabarinka su nemi biyan bukata kuma na tabbatar ba zai ce eh ba dan ba ya umarni ba dukkan littattafan ɗan fodiyo da rubuce-rubucensa na ga aikwanan na duk an rarraba ko wanda aka fassara su zuwa turanci ko da wanda suke na larabci an kai masallatai an ba waɗansu ɗaiɗaikun mutane in ka karanta za ga duka abin da ya ta faɗa a kan shi kenan wannan shirkar da bidu'o'i da ɓarna da saɓo da tsafe-tsafe wannan hidda abin da ya ta rikici da su ya yi faɗa da sarakuna akan haka tun ana korasa har ya zama to ya zo yana kora sarakuna haka Allah maɗaukakin sarki ya ba shi tamkini a bayan ƙasa to ba zai taɓa yadda ba da cewa shi ne ya bada abauta mashi don haka ko shehu ɗan fodiyo ko wani annabi ko duk wani salihin bawa da ya mutu in dai ka kira shi to Allah maɗaukakin sarki bai yadda ba wannan shirka ce kuma Allah ba zai yafe ba kuma ita ce sabo na farko da aka fara wa Allah maɗaukakin sarki wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kaseera Allah maɗaukakin sarki ya ce arna da aka musu wa'azi zamanin annabi Nuhu sai suka ce karku bar allolinku haka suka faɗa kai tsaye amma me ya faru aka ce da waddan da suwa'an da yahusa da ya'uq da nasara dukkanin su mutane ne aka yi masu ibada salihai a zamanin annabi Nuhu a zamanin annabi Adam daga annabi Adam zuwa annabi Nuhu aka yi su sun fita zakka akan ibada da roƙo da bautar Allah sun fita daban a fagen ilimi da kiyaye dokokin Allah da suka mutu sai ɗan gaba samu mutanen garin sai ce waɗannan mutanen mutanen ƙwarai ko ba tarihin sai tafi haka mutanen da suke kwana suna sallah suna kwana suna kiran ubangiji yanzu hikenan kawai mutuwa irin ta kowa sai aka mata ku aje wani abu na tarihi to me ra'ayi na tarihi aka ce ku zana hoton su kawai ku aje sai aka je aka bude gidan tarihi museum kawai aka zana wannan shine waddan wannan shine ya'uq wannan shine nasara a karkashin sai aka rubuta dan takaitaccen tarihi daga rana kaza zuwa kaza shine mai ibada mai kaza mai kaza mai kaza abin da dan yake da bukata kenan dan ba waɗanda suka yi waɗannan sai dan ba san ba zai biya bukata a kansu ba iya wannan abin ya dora musu kawai abu akalla ka Allah akbar wannan mutanen kwarai ga su a cikin guri an adana su an aji ana nan ana nan ana nan da aka yi shekara 200-300-400 wanda suka san dalilin da ya sa aka zana ya suka fara bacewa kawai dai ga zane da hotunan mutane da komai ya ɗan yazo ta amikon ku ajiye su a wajen masallaci ya kamata ku ɗauko su ku kawo su cikin masallaci ko da kuna kallon alƙibla ne ku sa su daga yin mamana yanzu kaga abin da ya baro wajen masallaci ya higo masallaci an samu matsala sai aka jingina su a bayan masallaci a gaba gaba sai sa aka dada su alkibla a gaba gaba sai ke ce musu wannan wai kun san amfanin hotunan nan fa duk fa mai so ya roki ubangiji waɗannan tsarkakan mutane ne su ne tafinta tsakaninku da Allah yanzu tsakaninku da Allah akwai nisa wa ya san ma yana jinka ko baya jinka amma waɗannan mutane ne na ƙwarai ku gaya musu su kuma sai su gaya wa Allah a iyayenku da kakanni mu haka su kai shikenan da haka a gaya musu su gaya wa Allah a gaya musu su gaya wa Allah haka fa dan ya gaya musu amma suna gaya wa Allah wai ba sa gaya masa inta da uhum la yasmu du'a akum wa la sami'u mustajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ita ce ka'idar amma dan ya gaya musu in kun fada suna fada kuma ta ilka ga bukatar ka tabiya daga ƙaryar aka ce fa ba fa Allah ma fa ba fa gaya musu ake su gaya wa Allah din su din su ne masu biyan bukata da aka daga hinan ya suka dawo kuma suna kiransu suna bauta musu daga ran da suka fara bauta musu daga ran nan aka bukata a sake turo wani annabi sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam shine aka yi shekara 950 ana balahira akan waɗannan guda biyar din ba alloli bane ba ƙarhe dai da suka higa mitin na ƙarhe suka ce la tazarunna alihatakum kar ku kuskura ku watsar da allolinku wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra sai Allah ce wa qad aballu kaseera sun batar da mutane masu yawa kusan duk duniya ma a bata take akan waɗannan alloli din kaga kenan bautar matattu da kiran matattu yana daga cikin laifin da aka wa Allah madaukakin sarki na farko kuma har abada Allah baya yafewa duk inda mutum ya mutu to kamar shi tsakaninsa kai da ubangijinka kai din wallahi za ka afa amfana shi a kan shi ya amfane ka don misali kamata in bada biyar da muka san mutum inda a ce muna iya gane imani a ce a garin nan wani mutum imaninsa ya kai ɗari bisa ɗari ba ya kwa imani ba kenan sai ya mutu kai kuma imaninka hamsin ne cikin ɗari ka roƙe shi ya biya ma bukata ko ka yi addu'a Allah ya gafarta mashi wani ne kuka ma da zai tasiri na? kai ɗin da baka kai imani ba to taka addu'ar ita ce take da tasiri ka ce Allah wane bawanka da ya kiyaye haƙƙinka Allah yana makwabtaka da ka Allah ka gafarta mashi Allah karɓi kyakkyawan ayyukan shi Allah ka yafe munana wannan da yiwuwar Allah ya karɓa ta masa amfani amma shi idan ka kira shi wala ba zai taɓa amfanar da kai ba don bai san kana yi ba da kwa ya san yana yi ko a wankan gawa da ya yi magana wani lokacin masu yi da ruwan zafi ai suna sa ruwan ya yi zafi don aka kurara masa ya kamata ce wash ku gane da zafi ya ƙara ko amma ko ɗaya jikinsa zafi ba ga iya magana ba wasu masu wankan gawar ana cutar da su fa wasu gawar ana cutar da su wasu suna zagin gawa wasu suna dukan gawa wasu suna lalata gawa ana yi ko ba a yi ko ana yi shi yasa musulunci da yazo sai ya ce ma ba a yadda ba namiji ya wanki mace in dai ba miji bane zai wanki mata lalle mace ta wanki mace kuma namiji ya wanki namiji ko da karamin yaro ne saboda ana lalata da gawa ana lalata gawa ana ce mata zarafi ina ji abin da yazo a tarihi ya maimaita sau da yawa a madina an taɓa yin wata mace ko an ce wankan gawa take da ta zo tana wankan mace ita matar muhsana ce ta ki aure da ta samu jarraba aure kawai ta ce za ta kame tsakaninta da ubangijinta ta yi bauta shikenan kawai ta tsare mutuncinta ta ci gaba da ibada da komai kawai ta mace da ta zo tana mata wankan ga ta ce kawai ta dake farjinta aikin banza ya kara kaza ki ce baki da aure munafuka kawai ta doke ta a farji tana ji kuma ta ji ba ta ji amma da aka ce da ta doka kawai an nufe matsi eh Allah ne yake so dauka mata fansa tun a duniya amma dai da ba Allah bai haka din ba da an riga an cutar da gawa tun ana jira hiru hiru hiru har magana ta bayyana ya za a yi aka rasa yadda za a yi a dai abinda ake fadawa a tarihi imam malik ya inganta bai inganta ba Allah ta'ala amma dai mun kahi ne a babin misalin ana iya cutar da gawa ko wata ita wa kanta maganin komai ba sai a ga imam malik ga wata mace tana wankan gawa kuma ga hannunta ya nane a jikin tsirecin wannan matar sai ce ku tambaye ta da tana wankinta mai ta faɗa aka tambaye ta mai kika ce ta ce na zarge ta da cewa mazinaciya ce kafin ta mutu ita ta kuma ta bulala tamanin aka samu bulala cau cau cau sai da aka mata tamanin sai hannun ya ɗauki kaga yanzu nan gawa ce in labarin ya inganta kenan an cutar da ita ita a karan kanta ba ta tara mu cutarwar ba amma Allah ya so ya wanke ita wannan gawar akwai wanda aka faɗa a cikin magabata shi al'adarsa shine in dai an binne yarinya shi kuma zai je ya lalata da ita sai dare yayi kawai sai je ya tone kabar ya kwanta da ita ya cire likafanin kuma sai mai da ya rufe ɗaya daga ciki ita ma an kai ta an rufe kawai tono ta da daddare in lalata da ita ya tahi kawai ta rike shi ya za a yi ta ce ai 'yan gidana sun sufirta ni ta ce na rayu ban taɓa yin zina ba ban taɓa yin lalata ba na wuce an wanke ni an sa min likafa ni an binne ni ta ce yanzu ka zo ka sa min najasa kamun abin da ban taɓa yi a rayuwata ba ka fitar min da tsarkin da yake jikina ka fita min sutura ta kuma za ka tafi Allah ya bata da mata faɗi haka shi ma idan labarin ya inganta muna kahi ne da ba a itibarin cewa ana iya mai ana iya cutar da gawa idan an cutar da ita kuma ba ta ɗauka wa kanta fansa da ya ƙarshe dai dole wannan shi ɗin hakan shi ne sanadiyar kwakwutarsa dole sai da ya nemi aka sake wanke ta a tirinsa ya tonu aka sake mai da mata likafani yayi istighfar hine dalilin kuma gyaruwarsa hakan dai ya akai an masa haddi ba an masa haddi ba na manta da labarin yake kawai yanzu ya bujiro mini a cikin kwakwalwata a yadda ake iya cutar da gawawaki shi yasa wani lokacin ake ta magana cewa in dai gawa ta rasu to galibi ana so makusantar ta su wanke ta wani lokacin akan samu jarrabawa wani yakan sha wahala da gumi da kunci ta wani kaga yayi fitsari wani kaga yayi bayan gida yana da bukatar makusanta su tsaftace su gyara shi kuma wannan ba yana nufin ba cewa ba dan aljanna bane ba wani yana da ƴan kananan laifuffuka ba a so a bata masa lokaci a ranar gobe alkiyama sai a ce a bashi wahala a lokacin mutuwa mala'iku su dan faffalla masa mari eh na da aka a wannan marin da mala'iku za su masa a nan zai wannan tirje-tirjen da buge-buge wani ma za yana dukan bango ya yi fitsari ya yi bayan gida wani na da bukatar makusancin sai tsabtace shi idan ka kawo ni ni da wani ba an ce malami ba ne ba ba an ce mutum arziki ba ne to amma ni na ga hadda bige-bige da bango har ya yi fitsari har ya yi bayan gida an ya kwa sai higa tonon-tonon mai ka aikata to yi sa aka ce na kusa da shi ya wanke shi kuma daga cikin abin da Allah ya barwa kan shi shine ka ga mutum ya sha wahala a lokacin mutuwa alama ce ta cikin kusunan khatima kaga mutum ya sha wahala kuma a lokacin mutuwa har alama ta su'ul khatima in kaga mutum ya sha wahala sosai to ɗaya biyu ne ko dai ya tsere ko kuma ya kwata har yanzu ana so a gaya maka dai ƙarshen al'amari da hukunci a hannun Allah yake dan kaga mutum ya sha wahala bai nufin dan aljanna ne dan kaga mutum ya sha wahala kuma bai nufin dan wuta ne amma dai ita gawar muna magana ita ita ce take da buƙatar taimakonka ba kai ne kake da buƙatar taimakonta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shiga makabarta da daddare na Aisha ta ce yana kwance a daki na kawai ta ce in juya na ga manzo Allah kawai ya tashi ita kuma ka san mace inda tana da kishiya in dai za ta juya cikin dare ba ta ganka ba to daidai ne ba ka maka Allah isa ba wala ba kai ne ba tuma ga Allah ta ba kawai abinda tunanin su zai so ka tafi wajen ɗan uwarsu ɗaya daga cikin da muke tattauna da yadda kawai cikin dare wani bukata ta kama yi sai shiga ban ɗaki ita kuma da yake ɗakin ta kawai ta falka ta gawa da ta fito tana huci awa ta ga ɗan ƙaramin rubuta ta ina baban ku ya yi gana kawai aka nuna ɗakin jiya ta kawai take ta huci a ƙofar ɗaki tana jira ya fito a yi bala'i sai ta gani ya fito daga ban ɗaki sai mene ne tana huci ta kasa bayani saboda ka so haka Allah dora musu to ita ma na Aisha a matsayin ta na mace tana zuwa da tsaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin Allah ya kaddara ta kaddara a zuciyarta anya ba bakin ta bane za a je wajen wata ga wajen ta kuma hukunta manzon Allah ya ga wani aiki ta ya fice daga gida to amma me zai da daren wannan take bari abu in gani ko yayi amare a waje ko kawai take tabin manzan Allah take tabin manzan Allah take tabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ta da kokari yanzu ka ce mata da Allah da ke da daddare makabarta ki dawo an baki aljanna wata ba ta je ba ta sai mahiga cikin jatan manzon Allah amma idan aka ce mata mijinta ne za ta kama shi ta ji sai take bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ban gushe ba sai da ya shiga makabartar baqi'a tace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga sai naga ya daga hannu yayi addu'a a ciki to da manzon Allah ya juyo yanzu kuma ta tabbatar ita ce za a sa a gaba kuma kare da wadaki batta na ta kai na juyo a guje wannan juyo wanda ta a guje manzon Allah ya ga alamar dukun mutum shikenan yana dawowa daki dole idan mutum yayi gudu zaka ji alamar fuka kenan sai yake ce mata ina kika ji sai ta higa kama kame sai yace yanzu a ta khafina an yahifa Allahu alayki wa rasul yanzu har tsoro kike ji Allah ko manzansa za su ci miki wani haƙƙinki sai ta higa kama kame sai yake cewa Allah ne ya nuna mu makabartar baqi'a ta yi duhu saboda waɗanda suke ciki akwai masu laifuffuka akwai masu kurakura shi yasa na je in musu addu'a Allah madaukakin sarki ya yaye duhun da suke ciki yace albarkacin wannan addu'a da na yanzu baki akwai haske a cikin yanzu kenan makabartun mu waɗanda suke kwance wallahi sune suke da buƙatar mu babu muke da buƙatar su ba qad afdahu ila ma qaddamu sun je ga Allah abinda suka ya riga ya gabata amma wallahi duk ran da ka je makabarta wanda suke makabarta suna amfanuwa da zuwanka assalamu alaikum ahalad diyari minal mu'minina wal mu'minati wa inna insha Allah bikum lahiquna nas'alullaha lana wa lakum al'afiya muna roƙa ma Allah karan kanmu muna roƙa muku sassauci da afuwar Allah madaukakin sarki so yanzu idan mutum 100 za su shiga makabarta suka faɗi wannan addu'ar yanzu suna da addu'a guda 100 addu'an da yake kwanci wala wanda yake makabarta yake da bukatar mu in an kwana biyu ayi ziyara ayi addu'a Allah waɗanda suke makabartar nan Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama Allah ka yafe musu Allah ka kafarta musu haka ake yi dan haka zuwa makabarta yana da amfani addu'a a makabarta tana da amfani in ta addu'a a makabarta kuma ba na nufin addu'a ta binne mamaci har yau kuma ayatul kursi da ilahi ba na nufin ita alan zara kaifa da inna anzalnahu ba ita nake nufi ba laqad ja'akum qafa ahirin ba ita nake nufi ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbithu in da kai ga makabarta in kai waɗancan nas'alullaha lana wa lakum al'afiya idan kuma kai da kai ziyara wannan duk wani addu'a da take dauke da gafara da rahama da jin kai da yayewa da sassauci wannan babu laifi dukkawa waɗanda suke cikin makabarta wannan ya inganta inda manzon Allah ya ce ga yadda za a yi ayi inda manzon Allah ya karantar kai irin na manzon Allah inda manzon Allah ya barta a bude to ba wanda isa ya kayyade duk abin da aka yi a gurin inda yana daukar sunan addu'a to yayi a daidai wannan guri din da haka dai abin da muke magana a nan shine ɗaya daga cikin nau'ikan shirka akbar shine in dai an kira matattu to wannan abin shirka ce da Allah madaukakin sarki ba yayi fa du'aul amwat kuma aka ce shehu ne da suka ji ba dadi wannan har annabawa fa a ciki Allah bai yadda ba abautawa annabi har mala'iku duk da su ba matattu ba ne ko ba mutuwa suke ba to amma har su Allah bai yafi abu kira su ba in dai kana da bukata Allah kake kira babu wata bukata da Allah ya danka ta a hannun wani ya biya ta babu ita ko babu wani da yake iya biya wa kansa da kansa bukata babu shi wallahi ko akwai mutum ɗaya a duniya da yake iya baka biya kansa da kansa bukata so duk mutumin da bai iya biya wa kansa bukata ba ya za a biya wani wallahi ba zai iya ba shi yasa zaka tada cewa duk yawancin mutanen da ake roƙa ko ake bauta musu ko ake kamun kafa da su waɗansu ƴan siddabaru ne suke da akwai da ƴan wazo da ƴan wayo ko su ne yasa za ga wasu koyi bugun kasa wasu sun koyi tsafi wasu sun koyi kudin jabu wasu suna mu'amala da aljanu dan su firgita ku su nuna muku cewa ba daidai suke da su ba amma shi din idan bukatarsa ta tahi wallahi wajen Allah yake komawa bokano da aka yi asibiti a kwantar ko ba taɓa yi ba tarihi boka ne yana jawa a je ba da magani amma idan rahi lafiya ta lafiya aka asibiti a kwantar da da ƙwararrakinsa da layinsa da komi kuma a kwantar ɗaya a gadon asibiti shehu nawa aka kai a kwantar asibiti ya za su ƙirgu ba su ƙirgu ba bayan allah na ƙwarai mutanen arziki nawa a kwantar da suna biya wani bukata da kansu ya kamata su fara biya wa kansu da kansu bukata rahin lafiya ne ne na kaskanci tana bar mutum da surutai tana bar mutum bai san hayyacin da yake ciki ba wani mahatsiracin sai fita bai sani ba so ai da mutum yana maganin matsala da wannan maganin sai kamata ya fara magancewa tukunna kuma da uwa uba da bai kamata ma ya mutu ba wanda yake son mutuwa aka ji kamala ya ce ce duk wani mace ka kalli fuskarsa da gani ka san ba a san ransa ya mutu ba wallahi in dai ka kalli fuskar mace to ba a san ransa ya mutu ba so da ka kyale mutum kawai kai da lafiya da koshi da wadata kuma ji rayuwarsa garau kullun ta saurayi inda zan ba mutum dama zai hekara dubu uku wallahi ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanati wa ma huwa bimuzahhihi min al'azabi an yu'ammar wannan magana akan yahudawa sun yadda suna so da za su yi shekara dubu ya sa zagansu duk inda asibiti yake da wasu abubuwa kullum yadda za a inganta lafiya shi ne bukatarsu healthcare system healthcare kaza healthcare kaza abinda suke da bukata a kula da lafiya a mori samartaka daga lafiya da gangan jiki so duk wani mutum inda zai iya maka wata bukata a bayan ya mutu da ba zai mutu ba amma inda mutum ya kuskure ya mutu to lissafinsa ya gama wallahi ko da ana roƙo to hi baya ciki wala gara ka samu dan karamin yaro in ka gane da takular ka roke ya fi akan in ka nomi kai mamaci dan da kai da yaro wata kiliya kuka wata kiliya baka wata kadin ya jika ta da yawo ya maka ungu amma shi wannan mamacin wallahi ungu ba zai iya ga maka har abada ba Allah rufa mana asiri wal asnam sai kiran gumaka wannan babban misali a kiran gumaka masu kallon India ko su ne ba wani fil da za a yi kwaɗe a ƙare ba a kira gunki ba inda masu kallon inda ne babu ɗaya da za a yi yasa duk yawanci waƙe-waƙen da ake ta yi na sha faɗa a karatuttuka yawanci waƙe-waƙen da ake sa a indiya ka gama ce yana ta yana zama mai yana girgiza kai yawanci waƙe-waƙen gumaka ne saboda haka buƙatarsa ta taso yana kiran gunkin shi yana masa waƙa yana roƙon agajinsa kuma kai yanzu ka ɗauka kana ta rera kana ta jin daɗi wani mahaifai bacci sai sa aka saki ana rera wa gunkinsa waƙa yana girgiza kai ba inda ya fi gumaka a duniya kamar indiya su in ta kai ta kayi gasar da kusan kowace unguwa gunki da mai katon ciki da mai katon idanu da mai mahi na akwai shagunan sayarwa kowane irin addini kake da akwai akwai irin gunkin in ka zo da ya yi ciniki akwai mai kamata akwai mai yatsu tafas akwai mai kaza duka gashi nan su amma duka waɗannan in ka kalle su akwai ɗaya da yake iya duk abin abin ana nuna muka duk da an ce an roƙi sai ya gaga hannun ya tuntsuro kamar zai faɗo ya take bos da mahaifa duk ƙarya ce da zai iya maka da bai mutu ba inda kuma ya mutu wallahi magana ta riga ta ƙare yasa ake cewa da kiristoci suna da hankali tun da annabi isa ya mutu bai sai magance musu matsala ba duk wanda zai magance maka matsala yana rai kamata ya magance maka idan ya tafi an riga an gama kenan me yasa ake kukan mutuwa mu ga akan mu da kanmu gaskiya me yasa ake kukan mutuwa rabuwa ce ta har abada ba ita bace ba ita bace to da a takaice dai ba wanda yake kukan mutuwa nake nan ko malamai suka ce duk wanda yake kukan mutuwa yana kuka ne saboda amfanin da zai samu a jikin wannan mamacin ya gama da gebu shi ne babban dalilin kukan mutuwa kuma tsaya da kyau ka gani yasa da haka masu yin hausa da kansu da kansu suke faɗa ta bani ta lalace rumfa ta faɗi ko rumfa sha shirgi ko yanzu kukan da yake ba na wannan da ya tafi bane a'a amfanin da yake masa ne ya ƙare ka duba duk kukan mutuwa an ka raba hajjar sa'in cikin ɗari za ga wannan ita ce wallahi kaɗan ne suke kuka saboda sun tausaya maka karafi wataƙil ya dace wataƙil bai dace ba kuma wanda za su yi maka cewa suna sa maka bainar hafiyar raja'i su ba sa kuka kuma sai dai su maka addu'a to Allah ya ji ƙanshi Allah ya gafarta masa in ka ga kuka sai dai kawai na tausayi shi kuma kukan tausayi galibi ba a fiye wiwi a cikin shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mugaratu bin shu'ba lokacin da ɗansa Ibrahim ne ya gargara ko ɗaya daga cikin 'ya'yan shi mahaifiyarsa ta turo ta ce manzan Allah ka zo jikan shi ya ce ku je ku gaya mata ta yi haƙuri ta rungumi ƙaddara ka sake tura ka ce ka ce wa manzan Allah na rantse da Allah sai ya zo shi yasa ce ta ce masa alfahari wani lokacin za ka ga iyaye muna da taurin kai amma idan yarka ta tsaya ta ce ni fa ba so nake he ka zo babu laifi akwai inda kike nuna kai ma ka isa da mutum tace na rantsi da Allah ku gaya wa manzon Allah fa sai ya zo shi manzon Allah sallallahu ana faɗa haka yace to al'amarin babban ne yayi miki sahabbai sai suka masa rakiya yana ba sai tada haiji kansa ne yake jan dafara yana kokarin barin duniya ya shiga gidan ya ja dafara ta ƙarshe yaron ya rasu sai aga hawaye ya sarto daga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mughrat ibn shu'ba ce masa ma hada ya rasulullah wannan kuma menene ya manzon Allah ba kai ne kake hana mu kukan mutuwa ba sai ce shi wannan abin da ya sarto daga idanuna tausayi ne wa inna ma yarhamullahu min ibadihi arhama abin sani kadai wanda Allah yake tausayawa a cikin bayi sune waɗanda suke jin tausayi wannan ka baka tada mutum flat ya gama kawai ya tafiya akwai gunda ya zuciyarka ta karaya ko dai lokacin da ka tadda ya mutu ko lokacin da za a wanke shi ko lokacin da aka ɗauko shi ko lokacin da za a sa a makabarta ko lokacin da sai ka dawo ko kuma lokacin da sai baka yi haƙuri kuma kaza a lokacin mutum ya karaya wannan karayar da za ka yi da tausayi da zubar da hawaye wannan tausayi ne amma ko ka wiwi duk wanda yake tsamanin cewa in Allah ya ka dace ba zai maka kukan wiwi ba yasa suka ce kukan mutuwa galibi mai mutu kan yanayi ne saboda amfanin kanshi in ka gama ta tana ihu tana faduwa to ta tabbatar da garan nasa da cutar wani namiji ta gasa masa azaba ta gasa masa azaba yau ya mutu ta tabbatar daga shi kuma ta kare ba wani sai ga tana kuka in yaro ne an yi an yi tafi makaranta an masa daurin gindi ga kaza ga kaza yaki ya sa wani damar daga nan ta kare to daga nan zai hankali Allah ya samu dace da kiran goma abin nan gumaka wannan shi ma yana cikin babban zunubi wal istighafati bihim da neman agajin su istighafa shine lokacin da kake neman abu da gaggawa shine ghaus ko yasa har wadannan akwai naga suna cewa suna da gausu ko gausu shine mai kawo kake makon gaggawa ba wani mai kace makon gaggawa in ba Allah madaukakin sarki ba al istighafa neman agajin wanda ba kwa tare da shi kuma cikin abin da ba zai iya agazawa ba wani haramun ne wannan shirka ce yanzu misali Allah rufe asiri mutum yana cikin ɗaki na ba da yawan misali da wannan irin na ƙasa na da azara ta yi ƙara lokacin da za ta amsa ya kaga gaba ɗin rufin ya taho don Allah akwai wanda za ka kira duk gudunsa ko batman ne zai iya shigowa ko spiderman akwai da zai shigo ba zai taɓa ihowa gurin ba to duk wanda za ka kira a wannan gurin shirka shi to babban rashin dacen da bahaushe sai inda ya fada haɗari na mutuwa sai aka cire hida ubangiji aka danka a hannun wani wanda kuma daga nan watakil babu wani canza zai sake neman gafara shi sa ya ga mutum ko mutuwa ko tuntuɓe zai faɗi sai ka zace maka shehu ko dai abdulkadir ko tijjani galibi shi ne abin da ake kira shehu madadin sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda musulunci ya faɗa daban abinda mutum ya faɗa daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mutun da musifa za ta same shi ya ce inna lillahi face ta zama to kankara zulubi ce ko da kaya ce ya taka ko mutuwar fitina baranta na ko abin da ya tafi da hadari za a iya mutuwa ciki to istighasa neman agajin wani yana cikin babbar shirka da Allah madaukakin sarki ba yafewa wa nazaru lahum da yi musu bakanci mutum ya ce to shehu wani nama alkawarin idan na samu haihuwa zan yanka tinkiya domin ka wannan bakance ne ko ko irin indiyoyin da muke faɗa goma kansu suka musu alkawari in mun yi kaza za a yi muku kaza ko mutum ya je gurin ya yanka hannunsa sai ya guga a gwahin gunkin da yake masa wannan duk alama ce ta istighatha nema a bakanci ya musu alkawari zai bahi jini sai yanka hannunsa sai goga a jikin shi wannan duk yana cikin abin da yake shirka ba wanda ake mabakance sai Allah madaukakin sarki wazabahu lahum da yanka shi yasa da yawa yanke yanken da malamai sukan sa ayi da yanke yanken da bokaye suke sa ayi in ba ai taka tsantsan ba to wani lokacin yana faɗo a babin shirka wannan babu laifi malam yana so ya maka wayo a bar shi a babin wayo ya maka addu'a ya komai malam yayi wata uku bai tuna ma ba lafiya ce kawo zakara eh me amfanin zakara kawai saboda in ci in kohi in kwana ina sallah wannan babu lafi aiki ka sahi to biya hi kudin aikin amma a ce wannan aikin ba zai yi ba sai an yanka zakara ba inda Allah ya faɗa wani aikin ba zai yi ba sai an yanka bakin dan akuya an fita daga aikin Allah yasa Allah ya ga aka gaba an akuya yayi baki yayi baki sai ga hai matsafa suke sayan shi in yayi baki yayi baki sai ga hai masu sihiri da tsubbu su suke sayan shi to duka irin waɗannan yanke-yanken da akan yi ba dan Allah ba yana faɗuwa a babi na shirka amma babu laifi amma ka addu'a ka roki Allah kana so Allah ya biya maka bukatarka babu laifi ka yanka saniya kawa mutane sadaka ita ma yankan kana tawassuli da shi Allah albarkacin wannan naman da na ci da mutane Allah ka biya ni amma a ce shar'i ne sai an yanka mata ko an yanka masa to wannan kuma an fara higa wani babi Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan kuma yankan gumaka ne za a yankawa shehunne ne za a yankawa wannan dukkanin su haramun ne akwai waɗannan wanda in suka tahi yanka a goma kansa ya an je gaban gunkin ya ɗora a kan ɗan katakon da yake gaban gunki ko dutsen sai a yanka a zubar da jinin sai kuma ka ɗauki naman ka kai gida ko ya yi kilomita ɗaya ka zo gabansa za ka yanka yasa Allah ya hana ya ce wa ma zo biha alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam duk abin da aka yanka akan dutsen gaban gumaka Allah ya ce haramun ne sannan kuma duk kasan da aka yi da kibau na caca shi ma Allah madaukakin sarki ce wannan abin haramun ne yasa idan mutum ya bakanci a zamanin manzon Allah aka ba manzon Allah labari sai ce a gurin ba wani gunki da ake bauta ma sai eh ba wata bauta da ake irin ta jahiliya eh sai ce to cika bakancanka kamar mutum ne sai ce na yanzu wa Allah alƙawari idan bukata ta ta biya zan je mai gatari in yi itikafi na kwana hudu ya inganta ko bai inganta ba na sako wata matsala cikin matsala ita malaka bire hango ko baya halatta a bar gari a tafi wani masallaci da niyyar itikafi sai masallatai guda uku to amma a babin bakance kuma fa idan mutum yayi alƙawari abinda manzo Allah ke tambaya shine a gurin an taba bautar gumaka ba a taba yi ba akwai wani biki da ake na al'ada a irin wannan ranar babu sai manzo Allah ce ofi bai nazari idan kai bakance bai ci karo da abin da shari'a ta hana ba ana bari matsawar babu tarihi an taɓa bautar gumaka a wannan gurin Allah ya tsare mu wani haɗu zalika da makamantan waɗan waɗan su ne makamanta na misalai misalai na shirkun akbar na ga lokaci ya ja da yawa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ka ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين